أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
yau muna biyar ko muna biyar ga watan dulqaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 22 ga watan hudu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulughul maram min adillatil ahkam muna cikin babul jami kitabul jami babul adab ko littafin da yake bayanin wato ladubba daban-daban waɗanda addinin musulunci ya koyar da musu to cikin babin mun yi hadisi guda ko hadisi na biyu cikin babu malam ya ce عن ابي هريره رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga Abu Huraira yarda Allah ta kare tabbata gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da aminci Allah su kare tabbata gare shi yace unzuru ku duba ku gani ila man huwa asfala minkum ya zuwa wanda yake shine mafi kaskanci daga gare ku wala tanzuru kada ku dibi ila man huwa fawqakum ya zuwa wanda yake sama fa huwa ajdaru to shine mafi dacewa Allah tasdiru ni'matallahi alaikum kada ku rena ni'mar da Allah ya muku muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rubuto shi. Mana hadisi a cikin shi akwai karantar da bawa musulmi ya zuwa yadda zai gode ma Allah mahalicci shi game da ni'imomin da Allah ya mishi. Wato abin da ake nufi da wanda yake mafi kasa da kai. Muna ganewa ko? Wato mutum ya diba ya ga wanda Allah subhanahu wataala ya jarraba. da cututtuka daban-daban da rishin lahiya iri-iri wanda shi Allah subhanahu wataala bai jarrabe shi da irin waɗannan rishin lahiyoyin ba sannan sai mutum ya kalli irin lafiyar da ke gare wadda Allah bai ba wancan mutumin ba abin da ake magana ke to idan ka kalli wani mutum ga cikin jarrabobi na rayuwa curuta iri-iri yana cikin su bai rabu da su ba kai kuma ko da kana da waɗansu turuta din ba su kai nashi ba ka bi shi kwari ka bi shi dama dama to sai ka gode ma Allah akan wannan nema ba magana kuɗi bace kawai ba a ta kowane bangare ya kamata ka diba ka ga wanda Allah subhanahu wataala ya ma wani abu wanda yake mara daɗi kuma kai Allah subhanahu wataala ya ma amma kuma naka ya yi dama dama ka gode ma Allah su haka zai sa ka gode ma Allah ba shi yasa aka ce idan kaga mutum da jarrabawa baka ce Allah ka gode mashi a bisa jarrabawa da yamma wannan kai bai maka ita ba ko ba haka bane za ka yi kamata musulmi ya zamanto ka zamanto kana kallon neman da Allah ya maka bai ma wani ita ba ta bangaren lafiya ne ko ko ta wani bangare ka kalli wani mutum wanda Allah subhanahu wataala yake na kasashe ne ko ta bangaren ganin shi ko ta bangaren jin shi ko ta bangaren magana shi daga abinda wato kai kuma Allah subhanahu wataala bai ma ɗaya daga cikin waɗannan ba me kamata kai sai ka gode ma Allah subhanahu wataala wannan shi zai sa ka gode ma Allah saboda Allah ya baka lafiya daga abin da ya jarrabu wani da shi zan cewa lalle Allah subhanahu wataala ya fifita ka akan shi ya baka abin da bai bashi ba kuma ya jarrabe shi da walalu na rayuwa irin jarraba da kai bai maka ita ba kaga me ya kamata ka ji sai ka ce ka gode ma Allah subhanahu wataala haka bangaren samu bangaren wadata duk wani mawadaci saman shi akwai wani kuma duk wani talaka to wani yahi wani dama dama duk talakawa gaba daya akwai wanda ba ya da shi yau ba ya da shi gobe amma akwai hanyoyin da zai iya samu to akwai wanda ba ya da shi yau ba ya da shi gobe kuma babu wata hanya wani Allah subhanahu wataala zai jarabe shi da rashi amma sai Allah ya gama shi da yaya masu abu ko masu kokari masu zuciya yadda aka yi dai nan sha wahala kwana biyu kuma kwana biyu sai a warke to wani Allah ta'ala sai jarrabe da shi da ɗiyan gaba ɗaya haihuwa guzumani ba wanda yake iya tada wani to kaga wani yayi wani dama dama to irin wannan ma sai ka kalli irin wannan yanayi da Allah subhanahu wataala yayi maka sai ka gode mishi haka ma wurin addini yawa wurin addini nan kuma ana kallon wanda ya yi ka ya za kai ka cin mashi wanda ya yi ka karatu ya za ka cin mai kenan baya barin mu nan wurin mai mai gasa nan wurin a malam dai ya tsaya nan ci gaba da rike kamban shi yawa ba wanda za a cin mashi amma Muhammad duniya to nan muna ta kokarin mu ga ya za mu wuce wani ya dan ya ruɗe mu to kamata ya bangaren addini kaga mutum bangaren ilimi bangaren sallah bangaren azumi bangaren kokarin addini ya yi ka to sai kai ta tunanin kai ma ya za ka zo ka wuce shi kuna ganewa ko to wannan shine abin da a takaice hadisi yake nuna mana duk wani babi a daga cikin babubukan rayuwa idan ka kalli wani talaka to sai ka tabbatar da cewa wato talaucinka ya yi nashi rangwame. Idan kai mawadaci ne kuma sai ka kalli kayi mutane da yawa, sai ka gode ma Allah subhanahu ma'ana dai kullum ana so mutum ya kalli ƙasan shi, kamar kallon sama, in kana kallon sama kullum baka gode ma Allah. Kullum sai ka ga har yanzu me ya kamata, har yanzu me ke gare ka, me na samu wata kuna. Amma kana kallon mutane da yawa ga sunan, kai ba ka da su ba su da kai kana da lahiya su ba su da lahiya. Yaya, da kai da su ya dara wani ba ka dara su ba ba su da kai ma ba ka da amma su suna kwance suna neman magani kai kuma neman abinci kake haka ka dara su to haka ya kamata mutum ya zange nazari game da rayuwar duniya zange kallon wanda ya yi sai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mu cikin masu gode mashi hadisi na gaba malam yace وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga Nawas dan Sam'ana radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi ko sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anil birri daga ainihi albirr wato wannan kalma ta albir mai ma'anarta na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta zo a cikin wato addinin musulunci addinin musulunci yana yawan amfani da ita sai na tambaya annabi alaihi salatu wassalam game da ita albir Allah ya faɗi shi wurare da yawa cikin Qur'ani laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra yasalunaka عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى saboda haka wannan kalma ta albir na tambayi annabi alaihi salatu wassalam me ma'anarta malamai suka ce kalma albir kalma ce da take daukan ma'anoni masu tarin yawa tana daukan ma'anar sadar da zumunci ma'ana ana iya fassara ta da sadar da zumunci sadar da zumunci kuma ibada ce mai girma ibada ce wadda take sa albarka cikin rayuwa take sa albarka cikin kasuwanci take kawo zaman lafiya take kawo kwanciyar hankali ibada ce babba daga cikin ibadodin da suke da muhimmanci wanda kakanni da uwaye suka rike ta kuma muna ga yadda suka ci unwaninta suka samu farin ciki a cikin rayuwarsu to ana fassara albir da sadar da zumunci ana fassara albir da sadaka mana ana iya fassara shi da cewa sadaka wannan ne sadaka da ake yau da gobe kuma yana daukan ma'anar tausayi yana daukan ma'anar kyautatawa yana daukan ma'anar kyakkyawar cuɗanya tsakanin mutane kyakkyawar zamantakewa tsakanin ma'aurata duk yana dauka yana daukan ma'anar biyayya ga Allah subhanahu wataala kaga yana da maloni masu tarin yawa to kuma waɗannan malonin gaba ɗaya wanda kowane ɗaya daga cikinsu aka fassara albirru to mun diba za mu ganin ɗaya daga cikinsu yana nuna ainihin halaye masu kyau yana nuna kyawawan ɗabi'u kowane ɗaya cikinsu yana nuna ɗabi'a mai kyau domin kowane ɗaya cikinsu ɗaya daga cikin ayyuka ne waɗanda ake nuna su cewa su ne halaye da ɗabi'u na ƙwarai muna ganewa ko to saboda haka kenan wato yana ɗaukar ma'anan kyawawan ɗabi'u gaba ɗaya tunda duk yana ɗauka waɗannan kalmomin da muka faɗi ko yana nuna kenan albirri shine kyawawan ɗabi'u to kyawawan ɗabi'u kuma shine cuɗanya da mutane da ainihi kyakkyawan mu'amala ku cuɗanyi mutane da mu'amala mai kyau ba cuta ba cutarwa da kuma sakin fuska nuna mutane kauna da tausaya wa mutane da kuma juriya tare da su ka jure ma duk wata cutarwa da suke maka da kuma haƙuri a kansu cikin abubuwan da suka mara daɗi waɗanda suke faruwa wannan da ɗabi'u ne masu kyau muna ganewa ko to yace na tambaya nabi sallallahu alaihi wa sallam wato anil birri dangane da albir wa husni alkhulq ko wal ithmi kai kuma na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wato game da al-ithm zinubi me ma'anan zinubi din na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albirru abinda ake ce ma albirru husnul khuluq shine dabi'a mai kyau dabi'a kyakkyawa ba kwana dai ba duk dabi'u gaba daya ka zamanto mutunan kirki mutunan tishi mai girmama na gaba mai tausaya ma na ƙasa mai kyakkyawan zamantakewa da 'ya'yanka maza da mata da matanka da makwabtanka da musulmi yanwanka da kake haduwa da su masallaci ko makaranta ko makabarta ko likita ko wurin ɗaurin aure ko wurin ta'aziyya ko wurin jana'iza duk ire-iren waɗannan gamuwar da za ka yi da wurin kasuwanci ka nuna ma kowa halayya ta kwarai wadda musulunci ya koya maka ita to shi ake ce ma albirru to waɗannan abubuwa duk da muka zano aka ga suna shiga ciki kowane da cikin sa dabi'a ce mai kyau daga cikin ɗabi'u masu kyau saboda haka kenan musulmi yana so ya zamanto da kyakkyawan ɗabi'a yana so ya zamanto da mi da halaye na kwarai ya zamanto ba girman kai tare da mutum ba nuna isa babu kasaita da kuma ainihin nisantar wato mummuna ko kuma muguwan mu'amala da nisanta yawan fushi da kuma ka kaurace ma yawan ramuwa don an maka sai ka rama ka saki ka bar rike mutane da kuma ita ɗabi'a mai kyawu wasu malamai suna ganin halitta ce wasu malamai suna ganin kuma a koyin su ake to amma dai zance mafi inganci cewa ɗabi'a ta kwarai akwai ta halitta akwai kuma wadda mutum ke sa ma kanshi ya koya ma kanshi saboda yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai dabi'a da za a halitta ka da ita mai kyau idan Allah ya halice ka da muguwar dabi'a ya kamata ka rabu da ita kai kokarin cire ta daga rayuwarka kamar yadda kake kokarin rabuwa da talauci ko ba ka ba ba ka san shi ba ka cewa ni Allah ya halice ni da talauci haka zan ta zama kokari kake dai kana tawa ba kana tawa duka tashi sai ka rabu da shi to haka mugu wanda biya kaka cewa ni haka nake kaka yadda ka ce ni haka nake i kokari ka sauya domin komai ana iya sauya shi yawa to sai ka sauya ka canza ka zamanto mai dabi'u na kwarai mugayen dabi'u a gesu wuri guda dai ba su da kyawu babu abin da za su jawo ma wurin Allah jaraba ce Allah ya maka da su dan ka rabu da su to sai kai kokari ka rabu da su wani kuma sai Allah ta'ala ya halice shi da dabi'a mai kyau ba makaranta yaje ba kamar mutanen da zaka ga karatu suke ba amma suna da hali na kwarai ba su karatu ba su sauraren karatu ina ma ake karatun balle su ji amma halitta ce ɗabi'a ce kamar yadda mutanen birni da karkara da suke da ɗabi'a in sun gaba ko a sauke shi a kawo mai farau-farau gwargwadon abin da ke da mutum a samu mai abinci gwargwadon abin da ke ko kauye ne sai ga wani lokaci bayan awa ɗaya sai ga an ɓararrako maka wasu ‘yan kaji ko zabi an kawo ma ka daga yaji ka ci ka sha abinka haka kawai bako ne ka zo wuce musamman ma maka ce bako ne mai daraja malami ne ya zo ƙetare wannan garin za a yi wucewa ce wani gari da ‘yan almajiran shi da nan aga lemun shi da allon shi kam daga wani daga nan da yake zama ɗan garin sai a rike shi a ba shi gida a ba shi gona kuma a ita mai noma kaga duk waɗannan abubuwan birni da ƙauye duk sun bace mun canza shi za Allah ya canza mu da mu shallakon ma aka tura ya kauye ba ya noma kuma a bashi gona ba ba shi ke cewa da Allah yana da samun gona ba in ya tsaya tambaya ma ai ba su da kirki su lokaci na su ce to ga gona a zo a gwada mashi a share mai a mai komi a mai sassabe a yi komi a zo a shimka mashi sai dai zan ki zuwa kewaya yana ta daraja a zo a girbe mashi a ɗaure mai dan ma a sussuke mai a zuwa sa mai cikin bohuwa in garin su za kawai ya kai an ajiyewa za a zanki cinci zuwan na abubuwan da sun bace birni da kawai da an canza isa Allah ya canza mu rayuwar mu don ba yiwa Allah ya baka bai canza ma sai in ka canza halayenka inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ta galibi duk wanda ya gida sai yayi zauri duk wanda ya gida sai yayi dakali da abubuwa ne irin na halaye masu jawo ba ji suka yi hance ba ba ba ba ba karatu suka yi ba ba karanta musu aka yi ba kawai ɗabi'a ce halitta ce ba mu kuma yanzu ba mu zo da wannan halitta ba amma mun zo mai iske ana karatu ya kamata mu canza ya kamata karatu ya canza mana halayen mu zamanto masu mai masu ɗabi'u masu kyau ɗabi'u masu kyau wato suna kawo isasshen zaman lafiya da ci gaban rayuwa. Kowa na son kowa, kowa na fata alheri ga kowa, amma da an ce babu ɗabi'u masu kyawu to shi kenan kuma. Duk lokacin da babu ɗabi'u masu kyawu da halaye na kwarai, to kamar jama'a kuna cewa bala'i salamu alaikum. Ka sa ko wata cuta can ba da ake ce makabari? Salamu alaikum. yanzu ta fara bacewa ko to duk lokacin da muka rabu da ɗabi'u na kyautatawa da tausayi to muna cewa bala'i salamu alaikum mana muna maraba da mi da bala'i Allah ya raba mu da shi amma dai muke jawo ku dole ne mu gyara mu gyara halayenmu dole mu zama muna ɗabi'u masu kyawu ɗabi'u masu kyawu wato abin da ke tattara su gaba ɗaya shine sakin fuska da lokacin da ka haɗu da ɗan uwanka ka sake musu kamar zala yace la taqiran da min al-ma'ruf sha'an kakkare na wani abu na kyautatawa walau an talqa akhaka bi wajhin taliq ko da ka gamu da ɗan uwanka ka sakan mashi huska kakkare na wannan alheri ne yawa idan akwai wata dala ashirin kuma ɗauki ka bashi kuma ko kuma ta yi sabuwar takarda ta dala ɗari mai kama shi ka yi ƙarhinta kuma akwai kuma wuce nan ba shi Kaka sakan mai huska kuma akwai abin taimako yana so, sai dai ma dariyar da rara shi ma dai ba yadda za yi. Dan wani abu dan insani yana da daɗi ko ya nika taimaka mu dan wani. Kaga ka haɗa biyu ka saki fuska kuma ka kyautata. Da kuma ainihin kame cuta daga dan uwa. Ka kame cutar ka daga dan uwanka wannan ma ɗabi'a bince mai kyau. Kakka cuta mai kakka bige shi, kakka zage shi, kakka gaya mai bakan magana. kakka cuta mai tsakanin makwabtakar da kuke katanga da katanga ko shago da shago ko bisa hanya duk wanda yake cutar da mutane yana zuba ruwan kazamta bisa hanya to bai da ɗabi'a ta kwarai wanda ya mafarin hanyar mutane ta lalace ko ina ka ganta kazamta sauro na taruwa in dare yawa cikin gidaje mutane su kamu da cututtuka daban-daban to bai da ɗabi'a ta kwarai musulunci addinin tsafta ne ba addinin kazamta bane bai kamata ba ce kana zubo ruwan gidanka daga gi- ruwan wankanka kai tsaye daga magewa kawai waje suke hita kawai kai tsaye ko kuma ka tara cikin gida ka zo kana siddawa ko a yi wanke wanke a zuwa sidda mutane tsakiya hanya to wannan ba daidai ba ne domin cutarwa ne ko a yi bayan gari ko a yi bawali a yi bayan gari bisa hanya sai kana tafiya sai ka cap ka taka ba daɗi to saboda haka duk wani abu wanda yake dangin cutarwa ne to muguwar ɗabi'a ne kuma ya kamata musulmi ya rabu da shi dole ka kame cutarwarka daga yan uwanka musulmi Allah ya sa mu dace wannan shine wato husnul khuluq ɗabi'u masu kyau wanda Allah subhanahu wataala yace ma annabi alayhi salatu wassalam wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana kan ɗabi'a mai girma manzo Allah saboda dabi'un shi masu kyawu babu wanda zai zannawa da shi sai ya jera kamar shi in dai ka zanna da Annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai sai ka ji duk duniya ba wanda kake so kamar shi duk duniya komai sai ka mance da shi in kana tare da Annabi to haka ake so musulmi ya zamanto yana da dabi'u masu kyawu yadda duk wanda ya cuɗanya da kai ba ya sarrafuwa da kai yana jin daɗi Allah ya ƙara gyara halayen mu wal ithmu da Allah sallallahu alaihi wasallam yace zunubi kuma ma haka fi sadrika shine abin da ya so sama kirjinka wa karita an yattari alaihi nas kuma kai kyaman mutane su ganka kana aikatawa yake ce mu zunubi ba na tsayawa kai ta tunanin kai abin kokar kai domin me alheri ne ba za ka za kana yi ba ko ba za ka ji kunya a ganka kana yi ba ko ba haka ba yawa shi kuma zunubi shine wanda zaka diba sai ka diba hagu da dama ba kowa sai kai kuma haka ba wata ta kadara wata shakiya na tsaida ka musu hanya sai ka diba gaba da kowa ko Ka tsaya. kuma ka sa abu ne wanda bai da kyau kuma an riga an san ta ta yi kaurin suna kaga ba ba za ka so a ce ga ka ga ta ba to shi yake ce ma zunubi amma da wani malami zai tsaida ka ko wani almajiri ko wani abokin ka ya tsaida ka kaga ba ruwanka ko kowa ma ya ganka babu ta damuwa ciki to duk lokacin da zaka aikata wani abu kana wange wange kana dibe dibe ba ba ba wani ba wani ba dai wanda ya ganni ko to wannan shine zunubi kai da kanka ka san zunubi kenan saboda me kana tsoron kanka aikata ka a gane ka ta zargin ka Allah ya kiyaye wannan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maznibi ma haka fi sadrika abinda ya so sama kirjinka mana abinda ya ta kai da kawo cikin tunaninka kai ko kakka yi wa karita kuma ka kyamace an ya tsali alaihi nasu mutane su gani akan kana aikata wannan abu saboda kenan wato zunubi shine wanda yanzu mutum za ka ya jero da matar shi da juna biyu kawai sun ji suna yawo haka tana motsa jikinta yana jin nauyi saboda da aure mata cikin amma wata ta kanara ba ba za ka iya ba za ka iya kai ka mata cikin banza ba kuma ku taho kuna yawo a hasali ma shaidan ya gama ku fada dama shi ya gama ku kuma ya raba ku. ba mai sanya ga wani ko ta bayan fage ba ba ka kamar ka ganta ita ma haka kowa tsine ma kowa yake albarka saboda abun ba na kwarai bane ba na kwarai baban ka yana ya gamuwa da kai kuma ku tsaya ga ga ga sarako shi da ciki ba zai dan kaura kai bai cika wannan ya raba su da kunya me aka yi halal ne ku kuka daura auren kuma ga alheri ya samu nauyin me za ka yi dama an yi auren ne da me an yi auren ne saboda haka ba ga daga auren babin da ake ta yi Allah ya kawo kazamtar ɗaki fata ake Allah ya kawo mi Allah ya kawo haihuwa Allah ya ba da zuriya mai albarka abin da ake ta fata ke to kuma ga ya san ba ka jin nauyin kowa ita ma ba ta jin nauyin kowa sai ta biya gidansu ai ta murna ana jin daɗi domin aka yi auren aka yi wata tara shiru sai ka ji ana tambaya wasu wani kaulahin su lau saboda alheri ne abun murna ne abun farin ciki ne kowa murna yake da shi sai ga ana ta damuwa sai ka ga iyayen yariyan ko na uban ko na ko na mijin gaba ɗayan su kowa ba ya kwanan kirki kawai tunanin su da ya koma can gidan tare da su wancan aka masa aure amma ga sunan duk kowa ya samu hayan su shiru kawai damuwa Allah ne ke bada amma wa sai su damu ai ta damuwa kaga da abin ake kwanta da shi ake tashi ba san me mafari ba a zan ki cewa lalaba su su nemi magani masu da lahiya me yasa saboda rayuwa ce mai albarka Allah yana son ta amma da ba irin ta bace da ka ji ana tir da Allah wata ne Allah ya kiyaye wannan shi ake ce ma mi shi ake ce ma zunubi to dole ne musulmi ya kaurace ma wato irin wannan zunubi Allah ta'ala ya kiyaye mu malai ya ce akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kare tabbata gare shi ya ce idza kuntum thalatha idan kun kasance ku uku kuna zamna majalisi ba su tabar ma ko ba su tabul ko ba su kujeru ko kuna tsaye ku uku kuna hira fala yatanajasnani kada mutane guda biyu su gana da juna donal akhar banda ɗaya a ce da Allah wani in babu damuwa da Allah bari mu dan koma ge kaga ba zai ji dadi ba hatta takhtaliqu bin nas har sai kun gaba da mutane da yawa kun kai ko hudu ko ku biyar to ba matsala wasu na iya warewa kai tsaye babu wata damuwa amma ku bar mutum shi kadai ana hira da shi a ce da Allah ko wata magana ku bari wani lokaci can kun gama sai ku yi wannan magana amma mutum ba zai ji dadi ba saboda sai tunanin kawai hira ce ba a so da shi shi sai dan ya raya mai hakan ko kuma na abin karuwa ne da ake so a kari shi ba so ya karu ma'ana da sai mutai ta saka mutai na ya zuciya ma ya ta shi to ba a san hakan min ajli anna zalika yuhzinuhu annabi alayhi salatu wassalam yace saboda yin haka yana cutar da shi yana sanya mai damuwa da bacin rai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wallahu li muslim lafazi na imam muslim ne da haka hadisi yana nuna mamu wato an hana gane wa mutane guda biyu idan su uku ne ba tare da shi wannan na ukun ba sai in sun kasance sun yi su uku saboda ya ce hatta takhtaliqu bin nas yawwa saboda kiyaye mabara abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kan mutane biyu su gana suna su uku amma kuna ku hudu biyu suna iya warewa kuna ku biyar biyu suna iya warewa su bar ku suka bar hira muna ganewa ku an shi a dan karo kaɗan mai zahi ƙwarai ƙwarar jira wannan hadisi yana karantar da mu ladabi mai kyawu na zamantakewa tsakanin mutane ko kuma galibi muna nan muna aikata ba tare da mun lura ba baya da kyawu domin komi yana iya faruwa duk wani mummunan zato yana iya faruwa ga wanda aka ware shi kare aka kyale shi to sai a kiyaye duk lokacin da muke son mu yi ta hira sai mu bari sai wasu mutane sun karu ko kuma bari mu bari wani lokaci sai an tashi to kowa ya kama gaban shi in ya so sai mu ga mu abun mu amma mutum ana zanne tare da shi kawai sai a koma gefe ku ta hira kuma wani lokaci ku dan kallo shi ku yi dariya aga me za a yi tunani da shi yaki kenan shi kuma ba da shi kuke ba daga tari ne aka yi ɗayan za a dare sai a kallo wurin shi daga ganin sai ne ma waɗannan mutanen sun doke ni shashasha sakare ke Allah ya kiyaye wani wani ibn umara radiyallahu anhu ma ko lokaci yayi ko ko tambayi da yawa a kun kara lokaci to masha Allah takwas ake kira ke وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo hadisi daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yarda ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqimu rajulu rajula kan mutum ya tada mutum min majlisihi daga wurin da yake zamani hatta thumma yajlisu fi sa'annan shi ya zauna cikin wannan wurin ba da kaka zo ka iske mutum yana zaune gare ka ka tashi tashi daga nan sa'annan kun ka tada shi kai ka zanna wurin Allah ya ce wannan bai kamata ba walakin tafassahu sai dai ku ce ma mutane dan buda mani ina ko wurin buda wai wata wasa'u kuma ku ƙara budawa muttafaqun alai wannan yayi daidai da ayar da Allah ta'ala ce idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahu Allahu lakum idan aka ce muku wurin zama ku buda to ku buda kai wai za kilan shi zufan shi in an ce muku ma ku tashi ku tashi so domin akwai dalilin da zai sa a ce ku tashi saboda Allah kana cikin sahun gaba wasu manyan malamai sun zo waɗanda su ne in sallar ta baci ko in liman ya rikice su gyara kai ko baka da wannan haka ce ka tashi ka ba su wuri ba za ka tashi ba ha masallaci to wani sai sai ya ce an wulakanta shi an ci mutuncin shi in in suna son wurin dami ba su yi sauko ba su kuma tsayawar saurin shine shi ne alheri ga mutane in ba haka ba kai yanzu na aka barka da liman shi kenan da kai da liman sai dai ku lalace tare sallar gaba ɗaya ta lalace ba mai iya gyarawa shi liman ya rikice Allah ya jarrabe shi da kuma kai baka iya ba kuma kai ka zo ka tare wurin ko ya rai ranka duk sun tare wurin to ya reza yi amma hadisi yana magana ne gaba ɗaya ko ma ina ne ko makaranta ne ko masallaci ne ko wurin zama ne duk wanda ya riga ka wuri to karkata da shi amma kai kuma da ka riga shi kana ganin yana da falala yana da girma yana da matsayi fiye da kai ya yi ka shekaru ko abokin babanka ne ko malaminka ne ko abokin magajinka ne ko mai gidanka ne ai kaga da akwai waɗannan abubuwan kuma kaga ya zo ga wuri misali an zo an jera kujeru nan kuma tabarmi ne sai ka zo da wuri ka samu kujera ka zanna sai babanka ya zo zai gaisa da mutane kana kallo sai je ne muri kasa ya zanna ko baka damu ba lalle wurin ka ne bai kamata ya tada ka ba inda ka riga ka zanna amma kai ya kamata ka yi ni kai ya kamata ka tada kanka ka bashi wurin ya zanna kai zanna kai ta daga kai baban ka na zanna wurin kana daga kai kana ta abin nan baka damu ba shi ya bi shari'a kai ma kamata ka bi shari'a shi ya an ce kai ya tada mutum bai tada ba kai kuma an ce ka girmama na gaba ka girmama shi ku saura ka ji sai an kalli wannan malumin ko malami ya zo ga wuri wuri ya cika kana bisa kujera sai ka tashi ko malamin ne ma kuma wani malamin da ya shi girma ya zo ya shi shekaru ya shi ilimin shi ma sai ya tashi ya bar mashi in kun girmama Allah zai girmama kuma in kun wulakanta mutane kuma Allah zai wulakanta ma'ana dai hadisi yana nuna cewa duk wanda ya riga ka wuri to shi ya dacewa da wannan gurin bai kamata ka tada shi ba muna ganewa ko kuma duk wanda ya zanna wuri to shi ya dacewa da shi ko da ya tashi biya wata bukata ya dawo in dai ya zanna wurin to wurin shi ko wani ya tashi ana zuwa tashi amma banda wurin da ka saba zama ka saba zama wurin amma kuma ran wani ya riga ka ran nan baka zo da wuri ba ya riga ka tuba wurin ka ba kana da tantantan wurin ne in kana rige shi amma da zaran ya riga ka to ya hika kullun nan yake zanna wurin yin shikin nan ya zanne ran nan sai aka yi katari bai zo ba sai ma bayan an ware karatu da wajen minti 20 ya zo shekarun nake zama tashi Allah ka bada ba haka nan sai dai kai saboda ka riga ka san wurin shi ne na yake zama kuma yana jin daɗin zama wannan wurin kana iya kyauta ka bar ma ka abin nan kai kyauta da haƙƙin ka ka bashi ka je bari inda bismillah bismillah ga wurin ka sai kuma kakka ɗauka cewa ko gobe kai sai wani sai ka tara shi kenan tun da riga ka kai ma ka yi hakuri in Allah ya sa shi mutunan ya kalli wannan abubuwan cewa wurin ka ne wurin zaman ka ne ko wanda ya kula da wannan sai ya baka in ya baka ka san ba baka ba ko ina sai ka zanna baka damu Allah ya samu dace saraka wannan ma ladabi ne daga cikin ladabi na zamantakewa tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da haka kuma ya fi kowa aiki da abin da ya koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin shi babu kujera haka da ake zannawa ayi magana ko ayi wa'azi babu banci da ake haza ayi magana babu wani dakali Mumbari dai ne shi ma akwai bukata a hau mumbari sai a hau dan ana zanda cikin masallaci ana karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya iske wuri yayi dam bai cewa a buɗa mashi sai ya zanna nan inda ya zuso in bakin kowa ne ma sai ya zanna sai dai mutane su juya su kalle shi amma ya zo ya iske masallaci wara-wara akwai wuri sai ya wuce ya inda yake zanna ya zanna amma ya iske wuri dam ba wurin wucewa sai ya zanna can wurin in kun gan shi to in ba kun shi ba sai ku je da alhamdulillahi rabbil alamin to kun san annabi ne ke magana sai kowa ya juya dada kallo ya koma sama dada wane ya dauki wa ke cewa shawo kenan dole sai ku koma inda manzo Allah yake sallallahu alaihi manzo Allah bai ce kai ko kuma ne ce kai tashi daga nan tashi nan yake saman shi yantahi haythu intaha bihi almajlis yana kai matuka inda wurin zama ya kai matuka da shi shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kowa dabi'a ta kurai shine shugaban duniya gaba daya amma bai matsa ma bai matsa ma almajiran shi yana kyakkyawan zama da shi shi yasa ba su sarbuwa da shi shi yasa radda Allah mai cika suka rasa ina za su shiga suka ji duniya ta yi baki kiran inda kaje sai ka ji ba daɗi saboda babu irin shi Allah bai halitta irin annabi ba sallallahu alaihi wasallam in kana tare da manzo Allah ba a rasa yadda za a yi ba za ka shiga uku ba ne kana tare da annabi to kaga yi kullun sai kai ta wata a zanna tare in damuwa ma ce in babu abin baka sai ai tama magana mai daɗi wadda za ta mantar da kai da talauci ta mantar da kai da yunwa da kishirwa ma a yi ta hira kana jin daɗi ko kuma wani labari shi kenan gaba ɗaya sai hankalinka ya manta da duk wata damuwa taka in kuma akwai abin sai a baka baka zuwa ranar sallallahu alaihi wasallam ka dawo cikin damuwa lai ta inda na tayin ma kuma na dawo hannu bi ka a kana kana dawowa cikin iyalinka cikin farin ciki wani lokaci ma kana dawowa dan abin da ke akwai gidanka dan kadan din da kake ganin ba ya isa sai ka iska iyalinka shine suka sarrafa Allah ya samu albarka yayi yawa sun ci sun koshi har sun raga maka sakamakon mi ka zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka saurare shi ka ji dadi ka dawo cikin murna to sai murna ta ƙara karuwa kuma ka manta da damuwa ka manta da ba abinci iyali ba su da yara ba su da duk ka mance da wannan ko ka dogara da Allah kenan ka yarda da bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji dadin shi to sai Allah ya ma tukuici duka suke iyali sun dauki wannan abin sun sarrafa kuma ya ishe su kuma har sun raga ma kuma kai ma ka ci haka raga kuma har wani mabukaci ma yanzu kai ma ka bashi zama da manzo Allah akwai alheri mai yawa ciki Allah ya kara mana san shi wa ni bin Abbas radiyallahu anhu ma qal an karba hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ci idza akala ahadukum taman in dayan ku ya ci abinci fala yamsah yadahu kada ya goge hannun shi da wata takarda ko wani tsumma hatta yal'aqaha sai ya sidi in yatsun shi da in yatsun ka da ka ci abinci da su sai ka sire su sannan sai ka sa wani abu ka goge ko ka wanki ma'ana ka ka ci abinci da sauran abinci ga hannunka kuma ka je ka wanki a sai ka sidi sidi wannan albarka ce aw yul'iqaha ko kuma ya mika ma wani ya sidi mashi ya suɗe ma gudaba kunalai sai ka bada mana ba ka ba mataka annabi ya ce kai ka ce ba kai ha? a ba za ta ji haushi ba ko dai ka sile da kanka ko ka ba wani ya sile ba ko wanda zai ba wani ya sile ma kana ya ba ɗanka ya sile maka ko bawan kai sile ma dana yi ko dai kai ka sule kanka yadda ka wanke hannuwa sai ka sule da kanka ko kuma sai an sule maka wato su laraba suna da al'adu waɗanda sun sha bamban da namu mu yanzu wani masu da hannun maju yake yi kuma wurin su ba na abu bane mutum ya ci abinci ka iske yana sadakwa mu a al'adar mu haka kamar wani abu ne na mi da aka in aka kada sadakwa da ma ayin tunanin an yaka kushi ko a karo kamar al'adar mu kowa da irin al'adar shi amma musulunci sai zo raba gardama ne shi ya raba kowa da al'ada kowa ya ba addini ka sada kwanan ka kawai in ka ci abinci ka raga to ka sudi in ka ci abinci ka kari kara abin nan babu komi ko ka koshi ka canye duka to kan ka bari ka ka sudi ya ta ka sada abinka kama wanki duk wani lungu da wata kwana duka sa dan yatsan kakka Mm. Sada abinka. to wani yanzu yana jin nauyin haka ko shekaran jiya wani ya kira ni wai ya mana magana ka yace wai sadan sadan kwanan nan wai annabi yayi ka na ce bai ba ma ya ce ayi mai bambanci in ya ce ayi a bai kamar yayi ne kenan kawai kuma ya yi shekara sha nawa yana da wannan abin har yanzu har yanzu yana jin kamar yana jin nauyin ya sada kwano to addini ne ka sada kwano ka ci abinci ka sada kwanon ka yana da kyau Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi dai da Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara na'am tsara minti dai ko bismillah karanta guda sai a kira Tana da ciki wata biyu sai Allah ya mamijinta cikawa to ko bayar da soshi sai ta yi bari shikenan ta kare ita dama abin da ake tunani ne a haihuwa ko ba haka ba a jira haihuwar shi to ya ya ya barke ya faɗo shi ke nan kaga mahaifarta babu komai a cikin shi ta kare yadda ta yi Allah ya samu dace
wannan kuma take tambaya ta ce mijinta ya sake ta to ta yi eh, al'ada biyu yanzu kuma kusan wata biyar al'ada ta uku ta ki zuwa ya za ta yi dole sai ya za ta yi ko wata nawa ta yi sai ta ukun ta zo ko ko kawai shi kenan ta kare idda ta ta yi armanta mace miji ya sake ta to ta yi jini biyu jinin guda ya jinkiri har wajen wata biyar har yanzu bai zo ba sai ta jira shi tunda dai tana yi haka yanzu sai ta jira da je da bincika a likitance me mafarin tsayawar shi na'am na sa ka rai wannan kuma take tambaya ta ce ta ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda Allah ya ba ya mace biyu ya tarbiyantar da ita zai samu aljanna ta ce dole sai wanda ka haifa ko ko ko su ɗayan dangi ka ɗauko ka tarbiyantar da su ka musu arman ka samu wannan falale
Kaji ta ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda Allah ya zarta shi da diya mata bi ko hiyo da haka nan ya ba su tarbiyya ya koya musu ladabi za su zama kariya gare shi ranar kiyama daga wuta kuma za su zama sanadiyar shiga shi gida aljanna kawai dole sai da yanka ko ko ko wasu diya ma ko na dangi ko wasu dai ka kamo ka zo ka rike su kare ne su kama su horo na kwarai za ka samu haka haka nan ne wani waccan falalar daban wannan kuma wani nau'i ne na kyautata wanda shi ma dai ba zai ce gaban za ba sai Allah ya saka maka da alheri Masha. Wannan kuma yake tambaya ta ce, mijinta ne ta tambaye shi izini ga ‘yan'uwarta da ba ta da lahiya, ta ta gidanta tana mace, kuma ga lokacin ba wani wanda zai kula da ‘yan'uwar na jinya sai ita, har dai abin ya kai su likita suka jima ba wanda ya je ya kula da ‘yan'uwar sai ita. To sai ta gama mijin, mijin ya ce "A, kawai ta baro ta daga likita ta komo gida, ita kuma ta ga halin da ‘yan'uwar take ba wani wanda zai kula da ita, kawai sai ta tsaya, har sai da aka sake su. yanzu da suka koma gida kawai sai ce to kawai zaman ɗiyanki zaki ni ba ruwa da to yanzu sai da bayan shekara bai mu'amala komai da ita yanzu bayan shekara kuma sai dawo yana so ya ya ya kusance ta sai ta ce a ba ta yarda ba sai ta tambaya shine ta aiko tambaya
To, a mace ce, ba ta tambayi mijinta ba ta ji labarin ya uwarta ba ta da lafiya sai ta je ya ba ta ɗiba.
izini a ya ba da izini ya ba da izini ya ba da izini ta ta yi ta je ta iske tana cikin mawuyacin hali har dai aka ta yi likita kuma babu wani wanda ya zo cikin yan uwa ta ci gaba da tsaranta da kulawa da ita har ta kira mijin ta gaya mashi suna likita tana gaya masa yace a ki baro ta kawai ki ta hoki da kuma ta ce ba kowa wurin ta ya zani barin ta ita kadai to shine ya kyale ta sai da ta dawo yace mata to abin da nake so da ke yanzu zaman da yanki kawai zaki ne ba ruwana da ke tunda na ce ki dawo daga likita kin ki dawo raka ba ruwana haka haka zanna tsawon shekara daya ba wata mu'amala tsakanin su sai bayan wannan kuma yake so a koma da mu'amala ta rayuwa ta auratayya ta kuma ta ce a'a sai ta tambayi sai ta yi tambaya ta ji hukunci to ita wannan kalma ta zaman yaran ki zaki kalma ce mai mai akai biyu ana yaban tsoro da ita kuma ana yi suke da ita na'am fa- sai ji tsoron Allah tsakanin shi da Allah me yake ne na'am in tsoro ne ya bata ya kaurace mata a tsawon shekara guda daya ba suke yake nufi ba to shikenan na'am sai a ci gaba dama kamar zaman yaji ne take kawai na'am zaman kauracewa aka yi ba a magana ba a kusanta juna shi kenan sai a ci gaba da rayuwa in kuma saki ne to kaga sai an yi sai an yi sabon daura aure sai an yi sabon sadaki na'am Allah ya sa mu dace saboda ka abin yana komawa ne zuwa gani shi na'am masha Allah wannan kuma yace shaka gare shi na kuɗi da za a hiddowa banki sai ga shi bai iyawa dan sai an bo sanyoyi amma aka ce mai in ya kawo za a hiddo mai ga miliyan guda ba da shika ashirin yace in yayi haka babu komai shakki gare shi eh na awa Kuɗi ma.
ko aiki yayi ma yayi ma'aikata haka aka ba shi ya je ya hidda ya ga shi in ya je bai iyawa kuma zai ɗauka lokaci na Allah Ba wannan.
yace to in ya bada ta wata hanya aka ce mutum ne miliyan ya guda yi ki sa aiki sai aka ba shak ba shak ta malami ba shak ta kuɗi Eh, aka ba shakka ya hidda kuɗi to shi kuma sai ga hidda kuɗi akwai wahala sai ya sha wahala ka yadda hidda su sai ya shawarta wani sai wani ya ce ana ya hiddo ma amma sai ka ba ni ɗan miliyan ɗaya ce ya ce zan ɗauki jika ashirin ciki ko ya halitta ya halitta ma dai asali abin da ake so irin wannan aiki kai taimako da Allah dan ɗauko kuɗi da ba ta wahala za a yi ba kawai cikawa ne za ka yi a miƙa ɗogarin kuɗi me na kuma ka ce sai an baka wasu. Ba asali dai mutum idan Allah ko mutum ya nemi ladar shi tunan duniya shi ke sai a ba shi kuɗi. In ka ba shi babu wani lahi ciki domin aiki ne yama. Babu wani ba ba riba ba ne ba kuɗi da ruwa ciki. Allah ya sa mu dace.
ai- aikin shi ne shi mai hiddo kudin aikin shi ne in ya dan Ko ma ba aikin shi ba ne.
eh Babu wani abu ba abin nan. ba.
na'am Aikin shi ne don ya doma mutane kuɗi sai an ba shi wani abu.
in haka yake Babu wani abu.
fadar to wanda yake tambaya ce kare ya taba tufa shi wai sai ya wanke kan ne ya sallah
Wai kare ya taba mai tufa. A ina? A jikin karen ko ga bakin kare.
eh yawa to bai bai gaji ba dai
Akwai sabani tsakanin malamai suna ganin bakin kare ne na jasa sauran jikin shi ba na jasa ba ne. Su kuma suna ganin gaba ɗayan shi. To shi baki gaba ɗaya kowa ya tibaki cewa na jasa ne. Su Malaman musulunci gaba ɗaya sun yarda bakin kare na jasa ne. Sauran jiki. To in baki ne inda aka yi tibaki to kenan sai mutum ya wanke wurin.
na'am in kuma jikin shi ne zo ya goge ka ta wannan shi kenan kana ya kakkabewa ka je ka yi ibada ka ba shi ka wanke wurin ba ba sa kare na'am wannan kuma yake tambaya ce wai suna ce malam din an gaisa sai mutum ya aza hannun shi ga gaba wai ya gaisa da ya ga mutane na
wai ko sunna ce duk lokacin da ka gaisa da mutane sai ka dan assalamu alaikum alaikum assalam ko kuma an gaisa mutum ya haka eh
kamar dai wasu abubuwa ne irin na bidoyi irin na gaisuwa haka mm.
in ka daga mutum hannu shi ke in kuma ka gaisa da mutum shi kenan ba sai ka yi wani dawowa da hannunka ba ba sai an maida ba ba- ba da wani asibi wannan dawar gabanin da ake yi.
masha Allah
da kun gaisa su ki hannunka kawai
an gaice gartawa da shi dan kasuwa ne gaskiya ce bai taba hidda zakka ba yake bayani yanzu ya za shi kuma a nawa zai hiddawa yanzu ya ce ɗan kasuwa ne mai taɓa yadda za.
dan kasuwa ne yace bai taba hidda zakka ba tun da yake Mm.
to yanzu yake so ya dana ina gana san ya ga yanzu ta taru ta kai inda in ya hidda ma ba matsala to yanzu ya za a hiddawa daga nawa daga miliyan biyu da rabi A'a.
daga miliyan biyu da rabi ya tilisa ya miliyan biyu da rabi ya hidda mata jika sittin da biyar ta miliyan biyu da rabi jika sittin da biyar har ya hidda duka Allahu Akbar.
muna fatan kai mance da mu gaskiya ne gaskiya na'am ta shekara guda zai hida malam ko ta shekarun da na ya shekaru duka za a hiddawa Eh, daga shekarun da ya san ya fara ya fara kasuwa kuma shi- dukiya ta shekara yana juya ta eh, sai ta lissafi ai dai yana da lissafi ya san da nawa ya fara kuma bayan shekara nawa ke gare shi dai yana da lissafi
yake tambaya wai ya nan halatta ta bana ba irin ta bara bace domin dukiyar bana ta yi ta bara yawa ai gaskiya ta bara ta yi ta bara waccan ta bara waccan ta yi ta bara bara waccan haka ne na idan kimanta ya yi abin da zai hinda mai shakku cewa lalle ya sauke nauyin da Allah ya dora mai na saka cikin dukiyar shi Allah saka na ya tambaya ce wai ya halitta mace ta tai gona
ya halitta mace ta je gona mana ya halitta mace ta je gona kamar yadda namiji na aure eh wace aure in
idan hana ba
Jayi daga talabiyoyi ne kawai talabiyoyi ce matan su duk gona suke zuwa mata aure.
eh haka Shi ne suka ce ya dace wa ya dace yan ata ai ki
zuwa gona mace ta je ta kalli gona ta ka- ta dawo ta nemi ta halitta ta je gona to mi zai hana wa zuwa haka ce ba sun fasara haka nan ya ce ko ya halitta mace ta je ta yi aiki gona ba wani haka nan zuwan gona sai ta je mana ta je ta kai hura ko ta kai abinci ta kai mai gida ta dawo wata wannan ya halitta amma aiki aiki yana da ka'idodin sharuɗin mace halitta ta je ta yi aikin gona inda akwai macen da ba mai bata gaskiya ne kwarai miji ya rasu ko miji ya tsuwa ko kuma ba ya da shi ko ba mai bata yau in ba kada da waya ne mutane su ya kurin daukar nauyin rayuwa in haka dan masu dai shi kenan sai a kyale ka kawai ka ga to idan bai halitta me za ta yi? mutuwa za ta yi gaskiya kwarai mata na ta ya su yi ga aiki ita ma sai ta yi ta yi gaskiya tunda tana iyawa kuma ya ya ya, ya dogara da aikin da abin aikin zai dogara da ci da iyali tana da ɗiya maza da mata kuma dukkan su mabukata ne in- in bata ci da su ba za ci da wasu larurori suna sa ai kamar kasuwanci ne na mata irin wanda mata ke hita su yi. wani dole ne
kwarai wani kuma ba dole ba ne akwai wanda mata ke irin balaguran nan da mata za su ba su katsina ba su kano ba su ina har ma su hau jirgin sama dole larura ce Wasu- wasu larura ke kama su wasu kuma jin daɗi ne wasu ba su da bukata haka gaskiya to duk abin da larura ta halitta ba mutum ya yi to ya halitta mata su bi shi.
na wanda kuma ba larura bane to bai kamata ba asali mace ta zanna cikin gida ta yi kasuwa to in ba za a shiga cikin gida a sayi ba sai ta hito kaga dole ta hito waje gaskiya
Allah ya sa mu dace
bi ta saurari ce wai maganar da miji wani bi yake cewa mace ya uwar shi don nuna mata soyayya babu komai ga kalmai
a maganar da namiji ke yi ya ce mata yau ce mata ƴan uwata saboda me so kalmomi ne da irin na abin nan so da soyayya tsakanin miji da mata. wai babu laifi a ciki ba laifi domin dan ya ce mata ƴan uwata bai haramta ta na'am kuma ƴan uwar shi ce ba ƴan uwar shi ce ta musulunci ba gaskiya ne an ce annabi ibrahim da aka kira shi an so a yi lalata da matar shi abin yake yi aka kira ya kuke yace yawwa ta ce kaga yawo shi ce ta mi ta ji ta addini matar shi kuma a cikin rayuwa to amma dai kalmomi ne waɗannan guje musu ake saboda asali ba aure tsakaninka da yan uwarka to kuma matarka kana mela ta yan uwarka duk da yake manufarka daban amma dai a guje ma waɗannan kalmomin sai a yi amfani da wasu kalmomi waɗanda su babu rikici cikinsu haka
kun san yadda za ku kiran matanku ba sai na gaya muku ba
yace hukuncin tagumi yace ko ba ko mutum ya tagumi wai mai hukuncin takumi kamawa yake kamawa yake wani rayi ya bari lagumi ba da kyawu amma ya kama mutum yake haka kawai kana cikin walwala da jin daɗi wa kayan tagumi Eh, kwarai.
sai in ta kama ka Allah ya samu dace da shi ya ce macen da aka zo da ciki jinin da yake zuwa wannan shi ma jinin na nifasi ne za ta- ba za ta sallah ba wai macen da aka zida mu jiki wannan jinin shi ma yana ɗaukar abin da hukuncin jinin biki ya danganci lokacin da aka zida mata ciki in kusan haihuwa ne kuma kusan haihuwa ba a cika zida ciki ba gaskiya sai yana sabo haka bai daɗe ba wata ɗai biyu uku ya daɗe dai wata huɗu haka ko haka ba a cika dai zida babban ciki ba domin matsala ake samu To, in irin shi ne na kusan haihuwa ne to wannan kuncin shokuncin jinin biki in kuma ba kusan haihuwa ba ne kaga jini ne dai kawai domin cikin bai kai da za a haihuwa shi ba bari a ba shi hukuncin Allah To, saboda haka jini ne wanda bai hana wata ibada masha na'am Allah kara muku lahiya na'am shi kenan shi kenan Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya ba Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka kara mana haɗin kai da son junanmu ka ba ka san mai isasshen zaman lafiya ka kawo alheri cikin garin nan namu cikin jihohinmu gaba ɗaya ya Allah Allah ka kawo mana alkhairi ya Allah ka kawo mana ci gaba ya Allah na kasuwanci na zaman lafiya na lafiyarmu ya Allah na iliminmu na ɗaukakanmu da komi da komi da addininmu ya Allah shugabannin mu Allah kara musu gaskiya da riƙon amana Allah ka kara kare mana su ya Allah daga makirci da kaidin masu yin shi ya Allah jami'an tsaron madin da suke Allah ka kare su ya Allah Allah ka kare su daga rara yan bindiga da yan tada ya Allah yan kasuwan mu kankana da manya Allah ka taimake su Allah ka kare su daga duk wani bala'i ya Allah Allah ka kare dukiyar su daga duk wani sharri ya Allah duk abin da suke tsoro ya taba musu kasuwancin su da dukiyar su Allah ka kare su daga gari shi ya Allah duk abin da suke fatan ya samu dukiyar su na alheri Allah ka kawo musu shi ya Allah matasan ma Allah ka shirya su ya Allah Allah ka hada su da shirya ya Allah shirya ta addinin musulunci ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka taimake su ka ba su ilimi mai amfani ya Allah Allah ka taimake su ka raba su da zaman banza da zaman kashe wanda ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa su mita waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka shayi musu hawayensu Allah ka biya musu bukatunsu masu kula da karatun da muke wurare daban-daban cikin ƙasa da wajen ƙasa ya Allah ka saka musu da alkhairi masu aiko sakonnin gaisuwa ta bata alheri gare mu Allah ta'ala ka maida musu alkhairi ya Allah Allah ka saka musu da kulawar da suka mana ya Allah ka saka musu da gidan aljanna ya Allah abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mai amfane mu lahirar mu ya Allah Allah ka kara musulmi haɗin kai ya Allah ka kara ma musulmi da musulunci ɗaukaka ya Allah Allah ka raba mu da sabani ya Allah ka raba mu da rabuwar kai ya Allah Allah ka shahi mana waye mu ya Allah Allah muna kuka a gaban ka ya Allah muna da matsaloli da dama ya Allah Allah ka warware mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka kawo mana karshen dukkanin matsalolin mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka faranta rayuwar mu ya Allah Allah ka sa mu cikin murna ya Allah ka sa mu cikin farin ciki ya Allah Allah ka raba mu da damuwa da bakin ciki da takaici ya Allah Allah ka shirye da mu ya Allah shirya ta addinin ka ya Allah Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka watsa shirka da mushrikai ya Allah Allah ka kara ma musulunci karfi da daukaka ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya ya Allah ka samu cika da imani mu shiga gidan aljanna ya Allah Allah ka kara mana sarka da sa annabinka da alqur'ani mai girma ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين